أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yin gwamna yi wa Allah maɗaukacin sarki godiya wanda ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna da kunshi maɗaukacin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da zarce cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe da kiyama ba hujja a kan mu ba darussan da suka gabata idan ba mu manta ba muna tattaunawa dangane da addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi a yayin tafiya ta karshe kafin ya sallama to yanzu ma za mu ci gaba ne inda muka tsaya gabar magana ta 60 ko kuma in ce cikin jerin azkar da ke wannan littafin azkar na 60 daidai manzo Allah yakan faɗa cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر من أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر مظلة اللهم يا الله إني أعوذ بك من البخل الله إنا نيمان سرنك دقلوة ما نكد إن زمام روشي domin ruwa sifa ce ta kalkasci ba sifa ba ce ta kamala wa a'udhu bika ina neman tsarinka min aljubni daga tsoro kada in zan mutum matsorashi ko kasashe ko kuma razananne wa a'udhu bika ina neman tsarinka an min an uradda ila ardalil umuri wato kada a maishe ni zuwa ga makalkaciyar rayuwa a ce na rayu na tsufa na tsufa har tsufa ya kai tsufan da ni zan kosa da mutane mutane su kosa da ni wa udu bika min fitnatid dunya ina neman tsarinka daga fitina ta duniya wa udu bika min azabil kabari ina neman tsarinka daga azabin kabari sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin kuwa sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu shine sa'ad ibn abi waqas Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace al-bukhl ruwa ay man'u infaqil mal shine hana ciyar da dukiya mutun ya ki yarda ya ce da dukiyar shi ba adal husuli alaihi bayan yana da dukiyar domin wanda baya da kuɗi in bai bada ba ba za ka zarge shi ba kamar abinda larabawa ke fada cewa faqidu shay'in la yudihi wanda ba ya da abu ba zai iya kyauta shi ba baka da naira 100 yaya za a yi kyautar naira 100 to cewa ina neman tsarinka daga rowa rowa na tabbata ne idan mutum na da halin da zai yi kyauta ko alheri ko taimako ya kiya wannan sai a ce maroci wa hubbihi da kuma san dukiyar wa imsakihi da rike dukiya domin san dukiyar ke sanya mutum ya rike ya ƙi badawa wani tsoron talauci yana tsammanin idan ya ɗauka ya bada duke taro to amma allah maɗaukin sarki yana faɗa cewa babu wani wuni da zai fito face akwai mala'iku guda biyu wanda allah ya wakilta suna yin addu'a ɗaya daga cikinsu yana cewa allahumma a'afi munfikan khalafa ya allah duk wanda ɗabi'an shi ya bada to allah ka mayar mas abin da ya bada ka kuma linka masa don haka duk wanda ɗabi'an shi ya ɗauka ya bada to Allah zai mai damar cikin abin da ya bada kuma ya sanya albarka a cikin duki shi ɗaya daga cikin mala'ikun kuma yana cewa Allah kuma a aɓi mumsikan talafa Allah duk wanda ɗabi'an shi ya kama ya rike ya hana ya ruwa to Allah ka halaka da duki shi wannan yasa idan mutum ya sifantu da sifa ta ruwa sai ka samu ba ma zancen dukiyar shi ya amfani wani ba shi karan kanshi bai amfana da dukiyar shi sai dukiyar ta zame mar wato wata musifa kamar ya zama mai gadi kawai kenan gura ga dukiyar amma yana ta fama da wahala ga tashin hankali ga tsoro ga razani kar talauce kama shi kar abin hannun shi kare kuma abin da ya manta Allah da ya sare mai dukiyar ya bashi shine ya umarce shi da ya dauka ya ciyar Allah madaukin sarki ya faɗa cewa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun idan mutum ya dauki dukiya sai yayi kudin ruwa da ita yayi riba don dukiyar ta karu dukiyar ba ta karu a wurin Allah amma duk abin da ka ɗauka ka bayar don Allah kana neman ladan Allah to wannan dukiyar ita ce Allah ke sanyawa albarka sai Allah ya lullunta mun fahimta da kyau shi yasa akwai wani lokaci Uthman ibn Affan Allah ya dade shi an samu kai a cikin Madina cikin wani yanayi mai wuya ga abinci yayi wahala mutane suna cikin kunci da takura hali ya kai hali yanzu abinci ake jira ba wanda ya yi odar abinci daga waje sai Uthman ɗan Affan Allah ya dade shi lokacin da aka kawo abinci sai manya-manyan ƴan kasuwa diloli suka zo suke son Uthman bin Affan ya sayar musu da abincin domin su je su sayar da al'umma sai shi to riba ke so sai an bashi suka ce mun baka riba ta abu kaza yace sai kun ƙara mun baka riba ta abu kaza sai kun ƙara ƙarshe dai har suka kai ta yin da suna ganin in har bai saida ba to ba mai sayan kayan shi a duniya kuma har in sun saya haka su ma ba za su samu riban komai ba da aka kai aka yi tsaye suka ja ya ja suka ja ya ja yake ce musu ba mai karawa ku saya ku yi kari ina da wanda zai kara suka ce gaskiya ba za mu iya ba in kana da wanda zai kara mun bar masu saya su suna ganin wani dan kasuwa ne wanda zai musu talinka sai shi in za ku yarda akan kowane dinari daya ku bar ribar dinari goma wa zai iya yanzu in sayo abu naira ɗari watakila in na kasashe a kasuwa ba zai wuce naira ɗari da ashirin ba ya yi tsada ya kai ɗari da hamsin sai in ce duk wanda yake so ya bar naira dubu kuma su ma 'yan kasuwa ne so suke siya sai sai da wa zai siya sai sha linki nake so guda goma suka ce gaskiya ba za mu iya ba kuma ba ma tsammanin za a samu wanda zai mata linka har goma sai sha ni nake da shi wanda zai yi haka da haka sai sha a rabarwa da al'umma abincin fi sabilillah ya ba su Allah ya yi alƙawarin idan ka bada zai yi mata linka goma alal aƙalla kenan guda to amma mu duba yadda Allah ya sanya albarka a cikin dukiyar Uthman bin Affan fagen ciyarwa da sahabbai suka yi ba abu ba ne koyayye abu ne da yake bayyana ne to sai shayi a mutum ya hana dukiya bayan yana da ita wannan shi ake shi da shi marwaci ƙaunuhu faɗan shi da ya ce aljubnu shi ne ta hayyubul ikdam alama layan bagi an yi wato mutum ya tage ya ji tsoro bisa ga abin da abinda ake bukata ya shiga gaba ya jagoranci abu amma sai tsoro ya kama shi cikin abinda bai dace a ce ya ji tsoro ba wannan shi ake ce da shi aljubnu wani abu ne wanda ya zama wajibi ka shiga gaba zancen ka dawo baya bai ma dace ba misali mu dauka kamar wurin yaki aka fita mutanen ku suna da yawa abokan gaba suna da yawa to anan ne zaka ji tsoro ka dawo baya saboda sarewa abokin gaba shi yasa shari'a ta tabbatar da gujewa abokin gaba a wurin yaƙi yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka kaba'ira to wanda ɗabi'an shi wurin da ya kamata a ce ya shiga gaba zai ji tsoro ya dawo baya to sai ake cewa wannan ya zama tsoraci wato shi ne kasashe kenan gurin mun fahimta to manzo Allah yake cewa Allah ina roƙon tsari kar ka sanya ni daga cikin matsorata qauluhu da yace an uradda ila ardalil umuri ina neman tsarinka ka tsare ni kada in koma makalkasiyar rayuwa wa huwa al-bulugu ila haddin fil haram wato shine in kai wani matsayi a cikin tsufa ya udu ma'ahu ka tifli har mutum ya koma kamar karamin yaro fi sakhafil aqli wajen raunin hankali wa qillatil fahmi da karancin fahimta wa ba'atil quwwa da kuma rauni mutum zai zama ya tsufa har ma ya kai haddin da za ku yi magana da shi yanzu ya ce shi ba haka kai ba mutum ya kai haddin da zai yi fitsari ya yi kashi bai ma san yayi ba mutumin da zai kai haddin da zai rika surutan da ba a san me yake cewa ba ya kai haddin da tafiya ma ya zama kamar karamin yaro sai an koya masa to manzo Allah shi Allah ina neman saninka kada in kai haddi irin wannan wal arzal wal radi min kulli shay idan an ce al arzal shine koma baya a cikin kowane al'amari amma kauluhu da yace fitnatud dunya fitnat dunya wa ma'ana al fitna shine al iktibar jarrabawa domin fitintunu na duniya yawa suke da akwai to duk fitinar da za ta iya zama barazana ga addinin mutum Allah sai ina roƙonka Allah ka tsare ni daga wannan fitna shu'uba Allah ya masa rahama yace yani abinda ake nufi fitnatar dajjal wato fitina ita ce ta dajjal wa fi idlaqid dunya ala dajjal idan an faɗi kalmar duniya amma ana nufin dajjal isharatun ila anna fitnatahu a'zamul fitanil ka'ina fid dunya nuni ne akan cewa fitinar dajjal ita ce mafi girman fitintunu a duniya waƙad wara da zalika sarihan wannan ya zo a bayyane fi kaulihi sallallahu alaihi wasallam a faɗar shi tsira da aminci tabbata gare shi da ya ce innahu lam takun fitnatun fil ardi ku sani babu wata fitina a bayan ƙasa mundu zara Allahu zurriyata Adam tunda Allah ya fitar da zuriyan ƴaƴan Adam a azam min fitnatid dajjal mafi girma daga fitnar dujjal ashe fitintunu suna da yawa wato daga cikin fitna ta duniya a jarrabe mutum da san duniya makafansu ya zama shi duniya ce a gaban shi lahira ko wannan fitna ce daga cikin fitna ta duniya a jarrabe mutum da ƙarya ya zama harshen shi ya sa faɗin ƙarya fitna ce daga cikin fitnar duniya a jarrabe mutum da annanimanci yunkurin shi haɗa tsakanin wancan da wancan daga cikin fitina ta duniya a jarrabe mutum da wato alfasha ta harshe zagi akan harshe ba komai bane daga cikin fitinar duniya a jarrabe mutum da dauke dauke ya dau kayan wancan ya dau kayan wancan daga cikin fitina ta duniya a jarrabe mutum da sakin harshe ya faɗa abin da masa dadi a takaice san zuciya to fitintunu na duniya suna da yawa to amma fitina mafi girma kamar abin da hadisin manzo Allah ya tabbatar hadisin da ibnu maja Allah ya masa rahama ya fitar da shi nasiruddin albani ce ingantacce ne mafi girman fitna ya ce fitar dujjal wa ma'ana bara'a ma'anan bara'a shine khalaqa ma'ana tunda Allah ya halici ya'yan adam shi yasa bayan a cikin suratul baqara da Allah ya magana akan aikin hajji da yanda ake gudanar da shi da abubuwan da ya kamata mutane su tsari sai Allah ke cewa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq a cikin mutane akwai wanda shi burin shi ubangiji ka bamu duniya amma wama lahu fil akhirati min khalaq gobe alkiyama baya da rabo shi abin da yake so in dai duniya ta samu shi kare da kunya a duniya sai kuma Allah ce wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a cikin mutane akwai wanda addu'a su rabbana atina fi duniya hasana Allah ka ba mu hasana a duniya shine Allah ya tsare ma addininka dukkan gabbanka da ke yin addini ubangiji ya tsare maka su domin idanka yana da tsari na ibada hancinka na da tsari na ibada bakinka kunnanka hannunka kafarka babu wata gaba daga cikin gabbanka face akwai umarni ko hani akan ta mun fahimta watakila wani ya iya faɗa cewa eh mun riga mun san ibada ta ido abu ne a bayyane za ka ɗauka ka karanta alkur'ani mai girma ka karanta hadisan manzo sallam wannan ibada ne to amma hanci wace ibada yake ko kuma wani sabo hanci yake wani ya iya faɗan haka mun fahimta da kyau manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana safanta mutumin kirki da mutumin banza sai sha ɗabi'ar mutumin kirki idan ka zauna tare da shi kamar mai sayar da turare ne ko dai ka saya ka sanya ka ji kanshi ko kuma ya dan goga ma a hannu ka ji kanshi in ba haka ba in ka zauna kusa da shi ko baka saya ba ko bai baka ba za ka ji kanshi in ka ji kanshin ka ji daɗi a ranka kuma Allah zai ba shi daɗa to haka mutumin kirki yake in kana mu'amala da mutumin kirki to babu taɓewa tare da kai ko dai ya umarce ka yi abu kaza maslaha ne ko ya hane ka bar abu kaza maslaha ne ko ka tambaye shi ya baka ansa maslaha ne ko ko ka kalli ɗabi'an shi kawai da yanayin zamantakewar shi sai ka fa'idanta wannan ma maslaha ne sai manzo Allah ya kamanta mutumin kirki da mai sayar da turare amma mutumin banza sai manzo Allah ya kamanta shi da makeri wanda ke ziga ziga zigi wanda yake sana'a da wuta sai sha in ka zauna a wurin shi ko dai tartsatsin wuta ya fantse ka ya huda ma riga ko ya kona ka idan hakan bai faru ba ka tashi da kaurin wuta ko da babu komai yanzu ba hakan ke faruwa ba duk wanda ya je gaban wuta ya ji wuta ko ya girki yana zuwa cikin mutane zaka ji an ce kauri kake yi to haka mu'amala take da mutumin da ba mutumin kirki ba to amma mutumin kirki kullun adda shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ubangiji ka bamu hasana a duniya ka bamu hasana a lahira sannan wa qina azaban nar ka bamu kariya daga azabar wuta anan da manzo Allah ce wa azabal qabri fihi ithbatun li azabil qabr akwai tabbatar da azaban qabri tabbatar da azaban qabri gaskiya ce fa ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi fitnati al qabri wa azabihi wa na'imihi suna yin imani su ba da gaskiya da fitinan kabari da azaban shi da kuma ni'imar shi fa amma al fitna amma fitina fa innan nasa yuftanuna fi quburihim mutane za a fitince su a jarrabe su a cikin kabarbaran su fa yuqalu lir rajul za a gaya wa mutum a ce masmar rabbuk wani ne ubangijinka wa ma dinuk menene addininka wa man nabiyyuk wani ne annabinka wato ka dubi simple question tambaya mai sauki tambayar da za a yi maka man rabbuk وما دينك وما النبي من ربك وانين ubangijinka وما دينك menene addininka ومن نبيك me wanene annabinka ansar da ake bukata ka bada in an tambaye kamar rabbuk rabbi Allah Allah shine ubangijinka وما دينك ديني الاسلام menene addinina musulunci ومن نبيك wane ne annabinka nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to amma mun san wannan wallahi abu ne da za ka shekara ɗari kana maimaita wannan ansar a hakan harshenka iya har da gobe alkiyama in ba kai abin da Allah ce kai ba ba za ka iya ba da ansar in an tafi ka mumini zai ba da wannan ansar amma wanda ba mumini ba idan an tambaye shi man rabbuk zai ce ha ha ha la adari subhanallah wa ma dinuk ce ha ha la adari ban sani ba wa man nabiyyuk ce ha ha la adari an sadda zai bada kinan wuri sai Allah ya faɗa cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah yakan tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabit da faɗa tabbatacciya fil hayati duniya a nan rayuwar duniya wa fil akhira da kuma lahira fa yaqul mu'min mu'mini zai bada ansa cewa rabbi Allah Allah shine ubangiji na wal islamu dini musulunci shine addini na wa muhammad nabiyyi kuma annabi muhammad shine annabi wa amma al murtab amma wanda yake da shakka ko kokonto fa yaqul abinda zai fada ha hala adad sami'tun nasa yaquluna shay'an faqultu zai fada cewa naji mutane suna fadar wani abu ni ma na fada fayudrab za a dake shi bimar zabatin min hadid da guduma ta bakin karfi domin wanda aka tambaye shi ce bai sani ba azanci ya gari azaba za a fare masa fa yasibu sayha zai yi kururuwa kururuwa yasmauha kullu shay komai dake duniya sai ya ji kururuwar da wanda za a yi wannan dukan zai yi a cikin kabari illa sakalai sai dai as-sakalai sune al-ins wal jin mutum da aljannu sune ba sa jin akubar da ake yi wa wanda ke kwance a cikin kabari walau sami'u da mutum da aljannu za su ji dukan da ake yi wa mai laifi a cikin kabari lasa'iku da sun suma thumma ba'da hadhihi alfitna sannan bayan jarrabawar wannan imma na'imun wa imma azab ko dai ni'ima ta dundundun ko kuma azab Allah ya sauƙaƙe mana na 61 manzo Allah ya ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar Allah ina roƙonka ka bani aljanna ina roƙonka ka bani kariya daga barin azabar wuta don wa idan an ce aljanna wani wuri ne da Allah ya tattala domin ya saka wa bayan shi muminai da abin da suka aiwatar a duniya amma manzon Allah ya faɗa aljannan nan cewa a cikinta akwai abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba tunanin zuci bai taɓa ɗarsawa ba duk abin da idan kai saba gani a duniya mai kyau a aljanna an wuce wannan abin da kunnan kai saba ji mai daɗi a aljanna an wuce wannan duk yadda kake tunani a ranka ka tarsa na samun jin daɗi da hutawa a aljanna an wuce wannan kaga wannan kwaɗaitarwa ce me yasa aka ambaci aljanna da aljanna wani malami ya ce a ka'ida na larabci idan jiwon da nunu suka haɗu to suna ba da fa'idan wani abin da ke lullube ko wani abin da ke ɓoye an ambaci aljanna aka ce mata aljanna saboda gidaje ne da Allah ya shirya na alfarma a wani wuri mai yanayin lambu da itace da ƙoramu da tsuntsaye wuri na hutu wannan yasa aka ambaci aljanna aka ce mata aljanna gona ta duniya ana ce mata aljanna saboda hakukuwa da shukoki suna lullube ta sai kaga yanayin wurin yana da kyau hatta iskan da ke kadawa wurin yana da kyau me yasa aka ambaci aljani da aljani saboda ba a ganin shi me yasa aka ambaci janini janini wato dan tayi dake cikin mahaifin shi an ambace shi da wannan sunan saboda a boye yake a cikin baba shi ba a ganin shi me yasa aka ambaci majnun da majnun saboda baya da hankali me yasa aka ambaci aljunna garkuwa da garkuwa saboda mai karo da garkuwa yakan koye kanshi koye ba kanshi kariya da garkuwa an kama sara sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin wa abu hurairah radiyallahu anhu shine abu hurairah Allah ya dade shi abin da yake nufi Allahumma inni atlubuka minkal fawza bil janna Allah ina neman rabauta daga wurinka daga aljanna wa an tujirani min azabin nar Allah ina neman tsarinka daga azaban wuta wa yatabamman hadha du'a wannan addu'ar ya tattaro talabat tawfiki neman muwafaqa wal hidayah da shiryarwa ila al a'mali salihah zuwa ga ayyuka masu kyau al-mubtada wanda ake neman su bi hada wajh Allah ta'ala ma'ana wanda ake neman yardan Allah da su allati hiya sababul lil fawz bil janna wanda wannan su ne sababi na rabauta daga aljanna wa talabul abdi anil amali sayyi'a wa talabul bu'di da kuma neman nisa anil amali sayyi'a daga barin ayyuka masu muni allati hiya sababul li azabin nar wanda su ne sababi ko dalili na azaban wuta Allah ya sauƙaƙe sai addu'a na 62 manzo Allah ce Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika ala khalqi ahayini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha alimta al-wafata khayran li اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك الكسد في الجنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقضي وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين من ظلت اللهم يا الله بعلمك الغيب da saninka wanda ka san gaibu ma'ana Allah madaukin sarki shine ya alamu ma kana wama yakun wama sayakun wama lam yakul law kana kayfa yakun Allah ya san ma kana abin da ya wuce wama yakun da abin da yake kasancewa yanzu wama sayakun da abin da zai kasance nan gaba wama lam yakun Allah ya san abin da bai kasance ba laukana da zai kasance kai kun ya zai kasance to sai manzo Allah ce ina roƙonka ya Allah da iliminka wanda ka san gaibu da shi wa qudratika ala khalqi da kuma cikakkiyar kudura da kake da ita akan halitta a hayini Allah ka raya ni ma alimta alhayata khairan li matukar ka san rayuwa ta tafi alheri gare ni tawaffani amma Allah ka anshi rayuwata idza alimta alwafata khairan li idan har ka san an san rayuwar ta ya fa alheri domin mutum bai sani ba rayuwar shi a bayan kasa shine alheri ko ko mutuwar shi to idan ka bawa Allah zafi cewa Allah ya raya ka idan rayuwanka ya fa alheri Allah ya matar da kai idan mutuwanka ya fa alheri babu ko shakka sai Allah ya zaba maka abin da fa alheri ai babu ko shakka akwai alheri a ce mutum ya rusu kuma ya cika da imani shi yasa wani sa'in kuskuren da bahaushe ke yi sai sai Allah ka kashe ni wuta wani kawai rikici ne za a yi na duniya ran shi ya baci ko tsakanin shi da ƴan uwa ko ku a'a duniya ce wuta ta ishe shi yace wannan rayuwa ina ma dai mutun ya muke huta to wa ya tabbatar ma in ka mutun ka huta baka da wannan tabbacin a'a ka bawa Allah zabi duk yanda wahala ta kai wahala duk yanda ka samu kanka cikin kunci manzo Allah ce kada ɗayan ku yayi burin ya mutu saboda wata musifa da ta sauka akan shi sai dai mutum ya roki Allah Allah ka raya ni idan rayuwa ta tafi alheri Allah ka matar da ni idan mutuwa ta tafi alheri to in ka ba wa Allah zabi sai Allah madaukin sarki ya zaba maka abin da ya fi alheri Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama ma'abucin littafin Sahih al-Bukhari ɗaya daga cikin ɗaliban shi yace ya ji lokacin da Imam Bukhari yake addu'a bai wuce wata ɗaya kafin ya rasu ba lokacin da al'amura suka yi zafi mutane suna tsangwama shi ana yi mar surutu babu abin da ya ja a yi mar surutun illa riko da gaskiya har ta kai ga malamai na ilimi ‘yan uwan shi suna bayar da fatawan wanda ya sallah a masallacin imamul bukhari kafiri ne bai da sallah kaga ibtila'i ne jarrabawa ce da abin yayi mar zafi dalibin shi ce ina jin shi bayan kammala sallah yana cewa Allah kana kallon abin da ke faruwa a duniya irin surutun da ake yi Allah kaga halin na shiga Allah ban sani da kai ka sani in rayuwa ta tafi alheri ina roƙonka ya Allah ka bani hakurin jurewa abin da nake fuskanta idan ko mutuwa ta tafi alheri to Allah ka anshi raina zuwa gare ka yace lokacin da ya wannan addu'ar lokacin da ya rasu wata ɗaya ta mun fahimta da kyau to ashe duk al'amari idan ya taso wa mutum kada mutum ya yi gaban kanshi yanke hukunci ni abin da ake yi mini ina ma in mutu in huta a'a ai ba ka da tabbacin mutuwa hutu shi a wurinka amma ka bar wa mai abin kayan shi ka baci zaɓi Allah kana kallon halin da nake ciki ubangiji in rasuwa ta tafi alheri to Allah ka matar da ni in rayuwa ta tafi alheri Allah ka raye da ni to har Allah a ilimin shi in ya san rayuwanka ya fi alheri sai ya rayar da kai kuma ya baka hakurin juriya da abin da za a yi maka sai dai mutum ya san wani abu guda har idan ka ce za ka rayu ba tare da Allah ya jarrabe ka ba to ka yaudar kanka don Allah ya ce wani bulukun bisharri wal khairi fitna za mu jarrabe ku da abin da ya muku daɗi da wanda bai muku daɗi ba jarrabawa ne Allah ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أكا الله يفعل الله تي ولنبلونكم للذا مجربكم أتكون وانا اللفظا أكوي كارفة فمغانا قرابي نفرقو قالاني وانا كي نون الرنسوة ga nunu tauhid wala nabulwanna misali kamar Allah ce na rantsi da girma na na rantsi da zati na sai na jarrabe ku nabulwannakum bi shay'in min al-khawf zan jarrabe ku da tsoro mutun ya kasa samu nutsuwa da kwanciyar hankali wal ju'i za mu jarrabe ku da halin babu halin yunwa to an nake son mutane mu fahimci wani abu samu da rashi suna hannun Allah yau sai Allah ya jarabe ka da karancin abinci da ka saba kana sayan masara tiya naira 200 yanzu kana sayan ta naira 500 da ka saba kullum in ka fito wurin sana'a ka akalla ka samu naira 1000 yanzu da kyar da jikin goshi ka samu 500 yanzu shikenan kai Allah ba zai jaraba ka ba sai ka dauki al'amarin ka ce a'a wani ne yayin mun abu kaza ai ba dan wani ba da ban shiga halin da nake ciki ba mu yi wa kanmu adalci shin kana tsammanin wani zai iya jarraba ka cikin al'amari irin wannan in Allah bai kaddara ba Allah da kanshi ya faɗa za mu jarrabe ku bi shay'in mai lahau wal jumi da yin wa naqsin mai amwal da kuma tawayar dukiya Allah ya jarrabe ku ko dai kasuwanci a ta samun matsala a je a dawo babu riba a je a dawo an fadi a'a an yi sata a can wurin an yi kaza an yi a wasamarat za mu jarabe ku cikin kayan ƴaƴan itatuwa da ku samu amma duk waɗannan abubuwa da Allah madaukakin sarki zai jaraba ku da gaskin sa har akwai raguwar al'amfus yawan mace mace wannan kuma zai hada ta hanyar alloba da Allah zai saukar al'umma ko kuma hanyar kashe kashe amma karshe ne Allah shi shay wa bashirus sabirin kai bushara ga masu hakuri suwaye masu hakuri alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune wanda in musifa ta same su abinda suke fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wanda ke da wannan sifa yabo ya tabbata gare su daga Allah madaukakin sarki to da Allah yanzu a ce Allah ya yabe ka saukin hakuri me yake ma alheri sama da wannan wa rahma sannan rahama da jin ya tabbata ga masu hakuri وبشر الصابرين الله سيكي مشاركة مصحابه أولئك عليهم ساتم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فما سأوى يقول يو أقول مسيدا يا كالي فتا فتا بامدش ina fata muna ganewa to dole Allah madaukin sarki kan jarabi al'umma da yawa saukin abin da ke faruwa Allah ya jaraba al'umma al'umma ke fara da wannan abin da kanta amma shi sundar Allah a bayan ƙasa kowa ya ji daɗi wannan shi ne tsare shi da mutane sun tafi a daidai da ba sa samun sabani da Allah ya wa Allah yusa kamu ala tariqati la asqainahum ma anqadaka da mutane za su daidaita akan tafarkin addini Allah ce za mu shayar da su ruwa mamakon ruwa za mu sanya rayuwa mai albarka ta da su to amma mutane sun dole Allah madaukin sarki ya jarrabi bayin shi da ya so ga dama to sai manzo Allah yake cewa Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada Allah ina roƙonka ka arzuta ni da tsoronka a fake da a bayyane domin da yawa za ka samu wani tsoron Allah shi a bayyane ne amma a koyi a to manzo Allah yake roƙon Allah ya arzuta shi ya zamba ya jin tsoron shi a bayyane da kuma a koyi wa as'aluka kalimatal haqq Allah ina roƙonka ka arzata da kalma ta gaskiya fi riba wal ghadab a lokacin da nake sin yarda da kuma lokacin da nake cikin fishi dan wani zaka samu in yayi fishi to duk abin da zai faɗi ba mai kyau bane wani irin shi ya baci duk abin da ya zo kan harshen shi kawai sai ya faɗe shi a abin da ke kamala da ake cewa ai in rai ya baci hankali baya gushewa to har ranka ya bace kare zama duk abin da ya ma dadi kawai zaka fito hake wallahi indai akan to wallahi amma mutu sama da ƙasa ta game indai akan wannan ne to in sama da ƙasa ta hade kai ina zaka mun fahimta wai dan ranka ya fa ya basi baka cewa a fito ai balbalin bala'i a zubda kowa ya rasa ba a yin haka ai daman ba a gane jarumi ma sai irin wannan in ya faru ana ake gane mai kamala wanda in abin bacin rai ya faru zai iya danne zuciyar shi wa as'aluka alqasda Allah ina roƙonka takaitawa fil gina wal faqr a halin wadata da kuma halin talauci ma'ana abinda Allah ya arzuta ka da shi abinda ake nufi da alqasad shine takaitawa ya zama babu barna a cikin al'amarinka a lokacin da mutum ke cikin wadata da kuma lokacin da yake cikin talauci wani zaka samu in yana da wadata yakan yi amfani da dukiyar shi ta inda ya dace da inda bai dace ba abinda shari'a take nema a wurinka duk yanda Allah ya wadata ka kwandala ta ka karka bari ta yi ciwon kai sai wurin da Allah ya dade shi wani kuma zaka samu a halin talauci yake duk inda ya samu dukiya yar kadan to ba zai duba ina ya kamata ya amfani da ita ba a sai ya je wa garas abin nufi zaka samu wani babu abincin da za a ci a gidan shi karshen ta akwai marasa lafiya a gidan shi ba ya da kuɗin da zai yi musu magani amma yana samun kuɗi sai ka same shi akan bajaudin caca maimakon ya ɗauki kuɗin a yi amfani da su a gidan shi ga can da katin caca a hannu mazala ce wa as'aluka ya Allah ina roƙonka na'iman la yanfadde ni'iman da baya karewa wa as'aluka qurrata ayunin la tanqab Allah ina roƙonka farin idanu da kwanciyar hankali da nutsuwa wanda baya yankewa wa as'aluka rida ba'da al-qada Allah ina roƙonka yarda bayan hukunci ma'ana duk abin da ka hukunta mun in zan na yarda da shi wa as'aluka bardal aishi ba'da al-maut Allah ina roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik Allah ina roƙonka ka arzuta ni da dadin gani zuwa fuskarka wa shauqa ila liqa'ik da begen haduwa da kai babu ku shaka muminai za su ga Allah ranar alkiyama shi yasa Allah ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskokin a wannan rana zaka same su nadira masu haske ne masu annashawa saboda mai ila rabbiha nazira suna kallon ubangijinsu amma wasu fuskokin fa a wannan ranan basira a murfice rai a bace saboda za su je ga azaban Allah shi yasa Allah yake cewa lil ladzina ahsanu husna wa ziyada waɗanda suka yi aiki mai kyau suna da aljanna da kuma ƙari malamai suka ce ƙarin shi ne allah zai gane da ɗan aljanna a wani ɗakin taro wanda allah kaɗai ya sanya ya girman sheki ya tsarin wannan to amma zaman da za a yi na gani da allah ya fi aljanna daɗi to sai manzo allah ke cewa wa shauka ila liqa'ik fi ghairi barra'in mudarra ba tare da cutarwa ba mai cutarwa wala fitnatin mudilla ba tare da fitina mai batarwa ba Allahumma ya Allah zayyinna bi zinatil iman Allah ka kawata mu da kawata imani ma'ana kai mana ado da kwalliyar imani waje Allah hudatan muhtadin ka sanya mu shiryayyu kuma masu shiryarwa sahabiyul hadis sahabin da ya rushe hadisin shine Ammar bin Yasir Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace ma alimtal hayata khairan li ai idza kanat al hayatu khairan li idan rayuwar yace min alheri fi ilmika al ghaib a ilmin ka wanda yake na gaibu wa kadhalika at taqdir haka nan zamu kaddara shi qaulihi fadan shi da yace wa tawaffani kama kaddani idza alimtal wafata khairan li idan ka san rayuwar mutum ya ce min alheri ai idza kanat wafatu khairan li fi ilmik Allah a ilimin ka in kasancewa in rasu ya fiye min alheri to Allah ka matar da shi qauluhu da yace khashyataka fil ghaibi wa shahada yana nufin fi ma ghaba anni ga abin da ya faku gare ni ban sani ba wa fi ma ushahiduhu da kuma abin da nake gani wal murad minhu abin da ake nufi a nan gurin manzo Allah na neman tsarin Allah fil khashya wajen ya sami tsoron Allah fi jami'il ahwal a cikin dukkanin halaye a kowane hali a kowane yanayi qauluhu da yace kalimatul haqq ay takallamu bil haqq wato mutum ya samu damar faɗin gaskiya wal murad abinda ake nufi al aun wat tawfiq ala takallum bil haqq mutum ya samu taimako da muwafaka daga Allah ya zama duk abinda mutum zai faɗa gaskiya zai faɗi to wannan shine abinda ke yin wuya a yau wato bayyanar gaskiya a harsan mutane sai dai ɗan kaɗan wanda Allah ya zaɓa wani sa'in wasu mutanen sukan ji gaskiyar da ake cewa gaskiya ɗaci gare ta wani sa'in ɗacin gaskiyar ba ma a kunnen wanda ake gaya ba hatta a harshen mai faɗin ɗaci gare ta don wani zai ga cewa ga gaskiyar in ya faɗe ta babu abin da zai amfana a ciki da haka sai ya canza akalar zancen ya faɗi ƙarya maimakon ya faɗi gaskiya yana ganin faɗin ƙaryar shi ne mafitan shi Allah sai faɗi ƙauluhu da ya ce fi riba wal ghadab yana nufin fi halatar riba a halin yarda wa halatar gadab da kuma halin fushi awil ma'ana ko ku abin da yake nufi inda riba rari a lokacin yardan mai yarda wa inda ghadab da ghadabi da kuma fushin mai fushi amma kauluhu da yace al-qasad yana nufin al-qasad min al-umur takaitawa cikin al'amura ay al-mu'tadil alladhi la yamilu ala ahadin tarafai at-tafrid wal ifrad al-mu'tadil shine daidaitacce alladhi la yamilu wanda baya karkata ala ahadi tarafai at-tafrid a bisa ɗayan bangarori ko dai sakaci wal ifrad ko wuce gona da inji ko dai a ce mutum ya yi sakaci bai yi abin da ya kamata yi ba ko kuma al'ifrat a ce mutum ya abu ba mun fahimta da kyau misali mukaddara yadda za mu iya gane idan ya zama gida ne abin da ya kamata zai iya kosar da mutanen gidan tiya ɗaya daidai in an yi tiya ɗaya kowa zai ci auna ce idan aka yi rabin tiya kaga ai bai dace ba saboda ya yi kaɗan idan kuma aka yi tiya biyu ya yi yawa ƙarshe sai dai a zubar da shi menene adalci a yi daidai abin da ya kamata a yi to shi ne tsayuwa akan abin da manzo Allah ya koyin ya zama babu sakaci babu azarbabi ya'ani abin da yake nufi as'aluka al-i'tidal Allah ina roƙonka daidaito wal wasat da tsakaitawa fil faqr wal gina a halin babu da halin wadata la faqran ba wai talauci ba bit tafriqi wajen saki sakaci ولا جنا هو ذات بالإفراط تهنير أدربي لأن الفقر جدا سبود تلوشي إن يوا يستدعي ترك الصبر يكن ساعة مرشن هقولي المؤدي إلى ارتكاب الطعن في التقدير wanda har zai sa mutum ya aiwatar da abin da za a soke shi cikin kaddarawa wa takallum har ta kai mutum yayi magana bi anwa'il basha'a da nau'o'an zance masu muni walgina jiddan wadata in ta yawa yu'addi ila tughyan yakan kai mutum zuwa ga dagawa wal fasadi da barna wa khairul umuri awsafaha mafi alherin al'amurra shine mataki na kaka qauluhu fadan shi dai ce na'iman la yanfat ni'iman da baya karewa ay la yafrugu wa huwa na'imul janna ni'iman da baya karewa shine ni'iman aljanna domin ni'imar aljanna ni'ima ce ta dindindin qauluhu amma fadan manzon Allah da yace qurrata ayunin la yanqadi ka sanya min farin idan da baya yankewa kinayatun anis sururi wal farhi kinaya ce akan farin ciki da kuma jin dadi yuqal akan ce qarrat aynahu idan shi yayi fari idza surra idan an faranta masa rai bidalik wa fariha kuma yayi farin ciki wakila wasu malaman suka ce ma'ana ko abinda yake nufi bulugul umniya wato shine cikar guri idan mutum ya gurin shi ya cika domin umniya shi yake shi da shi guri akan ce amani gurace gurace mutum na da guri iri kaza iri kaza iri kaza to bulugul umniya hatta tarban nafs har ya zama ran mutum ya yarda wa taskunu al'ayn idanu sun nutsu wala tastashrif ila ghairihi har mutum ya kai halin da baya leke ko jiran abin da ke hannun wani qauluhu da yace wa as'aluka riba ba'd al-ghadabi ina roƙonka yarda bayan ba'd al-qada ai ba'd qada'ika alayya bi shay'in ubangiji ina son ka arzuta ni in yarda bayan abin da ka hukunta a kaina da kowane abu min al-khairi wash-sharri na daga alheri ko sharri amma fil khair amma wajen alheri fayarba bihi ya zan mutum ya yarda da abin da Allah ya hukunta a kan shi na alheri wa ya bihi ya kuma wadatu da shi wala ya takallaf kada mutum ya kallafa kan shi fi talabi ziyada wajen neman ƙari Allah ya ga dama ya arzuta ka da abin da ya niyya kar ka nuna wannan bai isa ba kuma kana hangen abin da ke bayan wannan wa yashkuru ya zan zai gode mar alama uce bihi ga abin da aka bashi ko amma fi shar amma bangaren sharri fa yasbiru alayhi mutum ya hakuri akan shi wala yukaffir kada wala yakfur kada ya butulci qauluhu da yace wa as'aluka bardal aishi ba al maut kinaya an raha ba al maut yana nufin hutawa bayan mutuwa ma'ana shine mutum ya samu ni'ima qauluhu da yace wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhi ina roƙonka jin dadin gani zuwa ga fuskanka innama sa'alahu na ladzatan nazar anan ya roƙe shi jin dadin gani walam yaktafi bi su'alin nazar bai wadatu da tambayar gani ba mubalagatan fi ru'ya wa kafartiha wato saboda mubalaga kai matuka wajen ganin ubangiji da kuma yawaitar ganin لأنه فرق بين رؤية ورؤية wato saboda akwai bambanci tsakanin wani ganin da wani gani in ka ga abu sau daya za a ce ka gan shi amma duk abin da kake so za ka so a ce ganin ka da shi ya mai to ganin Allah ya fi komai daɗi da haka manzo Allah ke roƙon Allah ya arzuta shi da gani na dindindin ga Allah madaukin sarki wa shauq idan an ce ashauq as'aluka labbata shauqi ila liqa'i ina roƙo Allah ka arzuta ni da bege son haɗuwa da kai wa shayk shauku wa ta'alluqun nafsi bi shay shine rai ta dan fara da wani abu dan fara da mutum baya mantawa sai a ce wani na begen abu kaza qauluhu da yace fi ghairi dira'in ba tare da cutarwa ba muta'alliqun bi qawlihi yana da dangantaka da fadan cewa a hayini iza alimtal hayata khairan ubangiji ka rayar da ni idan ka san rayuwar ita ce tafi alheri gare ni ahayini idza aratta hayati fi ghairi barra'in mudarra ma'ana Allah ka rayar da ni idan rayuwar ta za ta kasance ba cikin cutuwa ba cutuwar da za ta cutas to anan sai mutum ya roki Allah rayar da shi wala fitnatin mudilla ba kuma tare da fitina mai cutarwa ba wa tawaffani idza aratta wafati Allah ka matar da ni har idan ka nufaci wafati na fi ghairi barra'in ba tare da cuta ba mudarra mai cutarwa wala fitnatan mudilla inda al-maut kuma Allah kada ka jarrabe ni da wata fitina mai batarwa yayin mutuwa ashe mutun ya rayuwar shi ya kare shekarun da Allah ya kaddara mutun zai rayu kuma sai lokacin wafati da ya zo wa mutun kaddara ta sanya ya bar addinin shi wannan shine babbar jarabawa ka rayu shekara 20 shekara 30 shekara 50 80 90 a ce yanzu mutum yana lokacin da zai bar duniya kuma sai Allah ya fitince shi sai mutum ya yi farin addini shi to yana ya fi komai tashin hankali ina fata muna zaɓi kuma a daidai yanayin irin wannan shaidan ke dagewa ya zaman dursan cewa sai ya raba mutum da addini shi domin a ɗabi'an shaidan yakan zayyana mutum abubuwa ya umarce ka kai abu kaza na sabo ya hana ka kai abu kaza na alheri wani sa'in ba ka ji ko alheri za ka yi mutum in ka niyyar ba shi naira ɗari sai shi ɗan yara ma karka ba shi kuma dalilai da dama karka ba shi in kuma ka ce sai ka ba da sai shi to ba shi hamsa wato ya dai rage ma samun ladan abin da ka yi niyya to in Allah ya kaddara ka ce sai ka ba da ka fi ƙarfin shaidan to kuma sai Allah mai dama abin da ka ba da irin wannan ya faru da yawa a cikin tarihin magabata Allah ya musu rahama wanda shedan ya raya musu cewa kada su aiwatar da aikin alheri amma su aiwatar saboda an sa umarnin Allah kuma sai Allah ya ba su linkin balinkin abinda suka bayar da yace ad-darra al-hala allati tadur shine hali wanda za ta cutar wa hiya naqibu sarra shine kishiyan as-sarra in an ce as-sarra wato kamar wadatuwa da farin ciki amma darra cutuwa kauluhu da yace Allahumma zayyinna bi zinatil iman Allah ka kawata mu da adan imani abinda yake nufi bi shara'ihi da shari'o'i li'anna shara'i'a saboda shari'o'i zinatul imani sune adan imani yani abinda yake nufi wa fitna Allah ka yi mana muwafaqa li ada'i ta'atik wajen bayar da da'anka wa ikamati shara'i da tsayar da shari'o'inka hatta takuna lana zinatun fid dunya wal akhirah har wannan ya zama ado gare mu a duniya da lahira da Allah in mu dubi wani abu da idan basira wato ado na addini ya sha bamban da kowane irin ado kake gani abinda muka saba shi ado a duniya shine saka tufafi masu kyau musamman irin wanda ake yayi ko kuma gina gida mai kyau ko kuma cin abinci mai kyau mukan ɗauke shi a matsayin ado a duniyanci to amma ina tabbatar muku wallahi wanda ya saba tufatuwa da adon imani baya jin daɗin adon tufafi ma damar tufafin ba na halal bane kun fahimta da kyau mutumin da Allah ya arzuta shi da daɗin imani babu yanda za a yi ka ɗauko abu sai ma kunshe bai san me ka ɗauko ba ka bashi ya ansa akwai wani malami ya rasu kwanan Allah ya ji shi masar haba shi ba kowa ke zuwa ya bashi abu ya ansa ba za ka gan shi malami ka kawo naira dubu ko dubu biyu in bai san ka ba sai ce maka ya gode Allah saka da alheri ta ka tsantsan da yake yi a duniya wani lokaci akwai wata baiwar Allah ta kan bashi abinci dattijuwa ce kusa da gidan shi in ta yi abinci da dare sai ta aika masa in ta yi dumame da safe sai ta aika masa akwai zumunci tsakanin shi da ita ran nan sai aka kai masa wata munasabar biki ta kama za a yi Allahu alam da ne take wa biki ko kuma jika ne aka zo da gidanta aka yi abinci sai ta zuba abinci a kula mai kyau da kuma namomi sai aka dora aka ji aka ce a gaya ce in jiwa aka ce in ji wance sai a kama sai ce a bana bana ya ce ni ba irin wanta ke bani ba aka ce a naka ne sai ce a ƙarshe da ta zo da kanta algafa ta malam ni na baka sai a to hajja ina ita samu wannan kuma ta ce ɗaya daga cikin yan uwanta ya aiko mata kuɗin a yi hidimar biki sai ta tona ku a koma da shi in kin samu rashi kin bani amma ban san ina ɗan wanke samu kuɗin shi ba mun fahimta yanzu wannan a kokarin shi ne ne ya ci tsantsan haladdin shi amma yanzu mu duka mun san an kai haddin da haram ta zama abu wani zaka samu sana'ar shi ko aikin shi yana amfani da haram amma ba samun shi kake la'akari da shi ba irin rayuwar shi ke ba yake baka sha'awa ai wani na hawa mota iri kaza ya gina gida iri kaza abinci iri kaza ake ci a gidan shi ba tare da tantance hanyar samun shi halaba ce ko haram shi ko loma ɗaya ta haram in mutum zai ganganta sa ta a cikin shi to Allah kaɗai ya san abin da za ta ja mana musifa da haka sai mutum ya zama mai taka tsantsan abin da za mu yi la'akari da shi duk yanda rayuwar duniya ta yi tsawo karewa take yanzu kowa a cikin mu in yi tunani shekara goma baya da suka wuce ya san ba haka yake kowa in yi tuna shekara goma ya san akwai abubuwa da yawa sun canza a rayuwar shi na farko dai in ka kalli yanayin halittar ka jikin ka kasan ya canza ba haka ke ba wataƙila yanzu an kai haddin da da akwai abin da kake sha'awa yanzu ba ka sha'awar wannan abin wataƙila wani a cikinmu ya kai da akwai abincin da yake ci yanzu likita ya hana kare ci duk canjin rayuwa ne kuma mun san inda muka dosa ba fa yarinta muka dosa ba yarintar mun yi ban kwana ta wuce har abada tsufa muka dosa kuma dai ƙarshen bangon da za a kai wa karo ko an tsufa ko ba tsufa ba shine mutuwa kuma fatan cikawa da imani Allah ya arzuta mu qauluhu fadan shi da yace hudatan jam'u hadin wato masu shiryarwa ay ij'alna fi man yubayyin al-hada wal ihda Allah ka sanya musu cikin wanda suke bayyana shiriya da kuma shiryarwa to Allah madaukin sarki ya yi mana muwafaka ya kuma dafin da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu dadin shi wanda ma kuskure Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah fara musu lafiya muna roƙon ki Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kuɗin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon ki Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ka ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu foundation ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce ba ana rukun kai Allah ka samu farkon zukatan mu ka samu farkon shedani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu shikawa da imani